وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ اخذري لنا بهذا المحضر فلتضعفي بنظرة تأتي لنا بالظفر
حرف الصاد عينا صفاه يوم الحاشمي وأخلصا القلب بهم فيها تخلصا عملت قرآن نسما ومغندا وبعث كريما وأبصر القصرا فإن كبار الناس إليه شكوهم وأولاد تركوا النار نسعا وبل عقدون الليل يسأل مرشدهم كفاله يأولي لله ترقصا وذلك داء أصله حب أحمد وله صلة إلا بدون عليه ثلاث الناس وسلامه عالم وثالث وقد تخصص فقال عرف صديق شيخ ya faɗa bai gaji ba Allah ya ƙara shehu faila shehu ya ce hubbul hashimi san ba hashiman dangi annabi muhammadu ya tsarkaka gare ni ni kuma ina mai tsarkake soyayya gare shi kullum ina mai tsarkakewa ga manzo Allah yawa kalbu zuciya mai ninawa lahu na manzan Allah ne soyayya kuma ta tsarkaka gare shi ina miƙa ta yayin da ainihin ta tsarkaka shehu ya ce don rashin bacci ina kwana ina mai wato ainihin kiyaye da taurari da daddare ina mai sabon waka cikin yaban manza Allah mallama wanda duk ya zargi gare ni cikin yaban manza Allah bai toshe ni ba ƙara himma yake sa ni ko kuma wanda ya tauye daraja ta iso ke ni yi manta na gusi to duka da wannan ya zarge ni da mummunan zargi da wannan ya tauye daraja ta saboda mazala to wannan ba zai sabe karan komai ba sai sai soyayya da karuwar himma cikin yaban manzon Allah shehu ya ce hakika manya-manyan mutane shagalinsu da daddare waliyan Allah ruku'i rakawo'i da na filfili da wurdai da zikirai a hazabu a ja wannan a karanta wannan a ja wannan a janyo wannan aikin manyan mutane kenan da daddare ko ta kana ganin kowanne daga kibarun nasi na waliyan nan kowa ya tsarkake zuciyarsa da niyya da ibada lillahi aikinsu kenan amma ni ya nake sai nuna maka shi ma fa yana cikin kibarun nasa yawwa na ka gane magana ce ice amma wannan bawan na Allah shine ne in yi tsawon dare aiki na yana rasa bacci amma shi abin da yake halin kasancewarsa yana mai sabon waka cikin wato yaban manza Allah zuciya na da hankali ku tsaya da ni da ku mai kuka au zira muna masu karkaɗewa lillahi ga wargi da ake yin mai yin sa yake yin rawa to mu mu zo mu yaba manzo Allah aikin kenan da daddare ni nawa aikin kenan masu nafila da masu azabu suna ta yi amma ni nawa nawafilan da azabu shine yaban manzo Allah kuma shi da yake yaban shine a gaba dai shi yake da tabbas don nafilan mai nafila da karance-karancen mai karance-karance na ibada da daddare ai dai nema yake Allah dai ya karba wataƙila ne ko amma mai yaban annabi ko salati ga annabi shi ba zancen Allah ya karba Allah ya karba ne shi ne mukul ibadati abin da ya shafi maza Allah ana yi an karba duk wani sharaɗi da sai da shi za a karba yabo ko salati to babu sharaɗi a nan babu wani sharaɗi in dai abin da ka doshi annabi da shi ne to kawai an yi an karɓa in ma ka yi shi da wani ɓarna ko rashin kyau Allah ne yake gyara shi sannan ya shigan maka da shi amma ba duka ibada ba ce haka sai abin da ya shafi manzon Allah
وذلك داء أصله حكم أحمد wancanan ka ko halin da nake ciki ciwo ne amma asalin wannan ciwon soyayyen nan ta ahmadu shine ya haifar da ciwa da raɗaɗin da bautar da ƙwanƙonar zuciya da rashin bacci
ولست ni ban zamanto ba وحق الحب لله ni مخلصا ban zama mukhlisan mai tsarkakewa ne lillahi dan Allah ba fa a'a ina dai dai ga ni nan dai Allah dai ya gyara tawaru'u ne eh na rantse da haƙƙin soyayya ina mai rantsuwa ban zama mai mu- ikhlasi ba lillahi to kaga anan inda aka masu malam yana cewa inda aka tsinci gamo nan kaya suka faɗi me ya janyo aka ga gamo anan anan aka yadda kaya me ya kawo zancen ihlasi nan ne ihlasin Eh, kuma idan har ma shehu ya ce yana yin yabo ne shi ba ihlasi to shi ai abin da ya shafi annabi ko da ihlasin ko ba ihlasin shi gundarin shi ne ihlasin shi duk abin da ya shafi annabi fa ba wasa da za a ce ga kungiyar 'yan wasan masoya annabi to agun Allah shi gaske ne shi ba wasa a annabi da ga 'yan riyan yaban annabi kawai gurin Allah gaske ne riyan ma ƙara musu kabuli take banda annabi ba mai wannan Allah bar mu da annabi عليه صلاة الله salatin Allah ita fa ta ga manzo Allah sannan gaisuwarsa da alaye da sahabbai فمن قد تخصص sannan da wannan da haƙiƙa suka keɓantu wajen manza Allah radiyallahu anhum
سلام على خير العالم الذي عدا به الحق العدل والسوى والذي ابتدى سلام على نسل العواشي خير مرحوم يا الخلق للمولى وقد احسن المدى سلام عليه والسلام يعودني الى حسن الله الجلال الذي عدا سلام عليه من قديم مسلم غفور قدر ذنبي كلما قضى سلام عليه وسلام وجل ومن سلام إمام سلام عليه وسلم ولو عليه فمن
له رضا arafin badi سلام على خير العنام gaisuwa ta tabbata a bisa fiyayyen talikai shine annabi Muhammadu الذي أتى به الحق wannan da alhaƙu ubangiji Allah a ba a yi haskaka na hajjal haƙi ta farkin gaskiya bihi da shi shine addinin addinin musulunci kenan wawan lazartala shine wannan hanyar da iya yadda da ita shi Allah inna dina inda Allahil islam ko shi kuma annabi nasirul haƙi bil haƙi
سلام على نسل العواتق gaisuwa ya tabbata a bisa ɗan atukoki waɗannan da muka ambata su goma sha uku ko dukkaninsu iyayen annabi ne sallallahu alaihi wasallam goma amominsa uku kuma halolinsa kowace uwa ce ga manzon Allah to shine ake cewa annabi ɗan atukoki ibn al-awatiki to gaisuwa ya tabbata a bisa ɗan atukoki خير من دعا halka المولى shine fiyayyen wannan da ya kira halitta zuwa Allah shine far shine yafi kowa iya kiran bayi zuwa kadai ta Allah duk wani wanda ya kira zuwa ga Allah da tauhidin Allah annabi ne mafificin sa wa qad ahsana alqada haqiqa ya kyautata hukunci سلام عليه gaisuwa ya tabbata ga manzo Allah والسلام يقودني gaisuwan nan da nake ta yi kuma yana ja na إلى حضرة الباقي السلام izuwa hadaran nan ta mai share bace-bace yana ta jana yana jana izuwa hadaran nan ta mai share bace-bace shine ya halara annabi muhammadu الذي أتى wannan da aba wannan da ya haskaka allazi aba
سلام عليه لا.
من قديم المسيب gaisuwa ya tabbata gare shi daga hadimi wannan ke mutayyamun abin bautarwa da soyayya da shauƙi na manzo Allah غفول قدام shi wannan mai gaisuwar gafulin gafalalle ne tawaru'u ne ƙara kulla ma ƙara ya hukunta abin da yadda ya hukunta ya aikata abin da ya ga dama na daga zunubinsa al'ada ce ta kamilan bayan Allah kullum ganin kansu suke da laifi ba su isa ba sun yi kaza manya kaza to irin wannan ce ta shehu masoyin annabi mai yabon annabi kamar haka ai Allah ma ya sani wa laisa bi gafulin sai dai tawaro irin na shehu to gaisuwa ta tabbata ga manzo Allah daga gare shi
salamun alaihi gaisuwa ya tabbata ga manzo Allah wassalamu muwaddatun gaisuwa kuwa da muke mika ta ga manzo Allah soyayya kenan wa ma li siwa za fi tadarus ma mada babu gare ni wani mika gaisuwa cikin riskar abin da ya shuɗe min abubuwa na alkhairu da fara'ilu da abubuwa na na khairat da ya tsere min ba ni da hanyar da zan riska in ba da gaisuwa ga manzon Allah ba na'am
salamun alaihi gaisuwa ya tabbata ga manzon Allah salamu muballaghun gaisuwar kuma tawa a bar isarwa ce da wato kaiwa ga manzon Allah faman li innani inda ila waiwa naka samu ne na samar da yarda gare ni inda hu wajen manzo Allah sai dai mika gaisuwar wa zan samu ne ya shigar da ni in samo yarda babu sai sai gaisuwar kuma ya samu Allah mu ma ka ba mu yardan manzo
حرب الضاد عيدا صدور الزحف سيرني لمن نهى إلى ومن نهى فلوط شذوني في مديح محمد صلى الله عليه وسلم محمد خير الناس خلق محجدا وفرحا وفردا ولله فالمحال أجدني أجدني منحمدا وذلك لأهوال أرض غير أهل كما قال أتترك عبدا لا يحب سواه أنا شكرا لا يستقيم وفرج قلوبي وبكون محامهم وبما ذلك صباح وما حرف الضاد عينا na radi komawa cikin magana shehu bai gaji ba Allah ya kara masa faila
سجون تحتني shehu ya ce bakan ciki da hatini ta jice ni wa رسمي ta ta tafiyar da ni لمن تحت zuwa wannan da ya zabura shine annabi Muhammad بتفويض كرب wannan bakan ciki da damuwa da tashin hankali ya taru ya ya ya mutsani ya min yawa ya dace ni ya gigitar da ni amma wato sai ya- sai ta tafiyar da ni bakan cikin na tafi ma- na- tafiyar da ni na dai sai ta kai ni liman na har izuwa wannan da ya zabura shine an karbal makurabina wannan da ya zabura da ya yi bakan cikin nan na masu bakin ciki shine annabi muhammad ومن تحت da kuma wannan da ya zabura don shiryatar da bayi da kawo musu da bacin rai صلوت شذوني في مديح محمد Shehu ya ce, Na zara bakan ciki na daga barin zuciyata duka cikin yabo na annabi Muhammad. In Ana yabon annabi ba a samun bakin ciki. Kai ta yabon annabi ka je, kullum ɗauko kai ta yi, kai ta yi za ka je ka kullum cikin farin ciki. In wani ya so ma ya ɓata maka rai sai shi ne ya zama cikin ɓacin rai kai kuma tun da salautu shi juni fi madihi Muhammadin. wa za shi juni sai ɓace-ɓacen raina baki ɗaya da damuwa ta ya tafi ya banni والسرور عتاء والسرور farran ciki kuma sai suka zo zuwa gare ni iwarun suna masu canji da baƙin cikin yaban ya kori baƙin cikin ya kuma kawo min farin ciki canji da shi Eh, sa- na'am محمد خير الناس shehu ya ce annabi muhammadu shine fiyayyen mutane أكرم محمدا shine kuma wato ainihin mafi girma na asali ga mutane ya fi kowa asali mai kyau annabi Muhammad.
وفرحا da reshe kuma a reshe ma ya fi kowa sallallahu alaihi wasu asali ya fi a reshe ya fi وبطنا abin da yasa ya zama asali da reshe shine asalin shine resha shi kadai ne haka Mm, in kaga kyan asalin to shine kyan resha asalin annabi muhammadu reshen ma annabi muhammadu Mhm. amin وبطنا kuma da baiwa ya fi halittar Allah duka baiwa وهو لله قد محت Haƙiƙa shi manzo Allah shi ne ya tsantsantar da nasiharsa ga bayan Allah lillahi dan Allah ya nasihanta ga kowa babu abin da annabi da bai nasiha akai ba babu shi rayuwa kakaf A to Z ɗinta abin da ka sani da wanda baka sani ba abin da ka gane da wanda babu harkar da annabi bai magana a ciki ba ba inna annabi bai nasiha ba cikin komai kuma babu abin da bai koyar ba ya koya mana komai kai dade da yadda za ka kurɓurwa ka shiga haɗiya ya koya mana ya ce ku sha a hankali ku tsotsa lafiya kenan kar ku sha kaf kaf kaf bala'in da zai haifar kaza kenan annabi ya bi muhabban ɗaki ya nuna mana yadda za mu zauna a masai yadda za a yi tsuguno yadda za ka yi tsarki in ka gama ya za ka yi duk annabi ba abin da bai ko idan ko magana ce ta sirri ya shiga har cikin bargo kai da matarka yana koya maka ya za ka yi babu abin da annabi bai mana ba Allah dai ƙara annabi da صلى الله عليه وسلم أعلى درجة حدثني taimakanni حدثني منحمنا ka taimake ni da ya munhamin na ذلك a wala abdin ka riskar ga halukan nan na bawa shi wannan bawa in yas غير أحدك ma kabar bai riki wato wannan alkawarin ka ba alkawarin ka kawai ya rika na soyayya da hidima banda wannan bai riki komai ba ya rasulullah
آه تترك عبدا لا يحب سواكم ya rasulullah shi shin yanzu ka ko bar bawa baya son wani ku sai ku على سوء حال ka bar shi a bisa munin hali da waiwai فهو لا يبتغي بوجه gashi kuma baya neman canji ku dai kun ishe shi baya son can- kun- ku ne an gama wanda yake wannan hali ya rasulullahi ka ko bar shi akan munin hali a'a shi sa gashe wa fes Eh, ba za a bar shi duk wanda ya rike annabi annabi yana son masoyansa annabi yana son masoyansa sama da yadda suke son sa duk inda wani masoyi na annabi ya kai da soyayyarsa to bai kai ba zai kiyastu ba irin san da annabi yake masa shi sa idan bawa Allah ya arzuta shi da shauƙin annabi to ya huta dala- jalabi da dafa iya tabbata kenan dan ina ya ta Allah da kallo na annabi da kiyaye wannan an gama ina ya turabbi tulahizu ne bi barkata da bila shar ba sharadi maza Allah yake tsaye da mu kiyayewa da kiyaye alkawari da kiyaye soyayya irin na manzon Allah da masoyansa to abun dama soyayya ai kaso hudu ce san Allah da manzon Allah sai san manzon Allah da Allah sai san Allah wato sai san kuma wato ainihin manzon Allah da Allah sai su kage da kuma san Allah da manzon Allah sai soyayyar wato mu bayi masoya ga ainihin manzon Allah kaji ukun ko sai kuma ta hudun soyayya kuma manzon Allah da mu to ma'aiki yana da shi sa duk wanda ka gan shi a mutane yana girmama masoyansa yana kula da masoya to wannan ya ɗauki halin annabi ne kulawa da masoyi mazala yana kulawa da masoya sama da duk zatonka kuma idan ka zo mu'amala mutane hajiya ta ce mana uku ne ba na hudu ko a hulɗa da mu'amala ka lura mutane uku ne wanda ya san soyayya ya san ana yi wannan mai hankali wanda ya san girmamawa da mutuntawa da ana yi mai albarka yauwa sai kuma na uku shine wanda shi kuma ya san ana yi yana yi yana kwatantawa ga hankali ga albarka to na hudun na ƙarshe shine wawa wanda bai san ana yi ba shi bai san soyayya ba bai san girmamawa ba ana yi ma bai sani ba shine na hudun shine taltal batete to idan mutum zai lura da yadda annabi yake kaga idan muka dubi ku- kullum mukan kawo wasu hikayoyi da ike kuma na baya-baya nan da na nesa-nesa na damuwar annabi da kulawa da masoyansa shi ko ma'aiki yana nan tare da mu walamu annafikum rasulallah kullum yana cikin mu yana tare da mu ba wai nisa annabi yake da mu ba mu ko ba nisa muke da shi ba kuma duk abin da muke na so ya sani na ladabi da girmamawa da yabawa yana ji wa ma ba madatul mustafa fa yusibu da an yaba an girmama sai manzo ya ba sakayya to annabi yana kula da masoya mun kawo hikayar dattijai guda biyu nan na baya baya shehu yusuf nabahani sayyidul madihina wanda kowa ya sani imamu nabahani ɗaruruwan littattafai ya rubuta a rayuwarsa kuma shi duk abin da zai rubuta don shauƙin annabi dukkan mawdu'an da za ka ga ya yi magana a kai to a kan magana annabi ne in an ce yanzu ka je ka nemo wani littafi na wani mawdu'i da imamun nabahani ya yi ba a kan annabi ba an haɗa ka da aiki in ma ka ga ko maganar hadisi in ma ka ga ko maganar yabo ko sira ko ambaton mu aka dai Allah Allah Allah Allah ya zabe shi da soyayya mai ƙarfi ko ba taba samun imamin da bani da bukatar wani abu na duniya ba shi wana son wani abun duniya Mm, bai dame shi ba idan ka ga ya miƙe yana son ya ga ya samu kuɗi yana buƙatar kuɗi to hidimar annabi ne ko ya gama littafi za a buga a Beirut ko za a je Egypt to ya za a yi kawai kuɗi to a nan zai tsaya ya nemi kuɗi a buga saboda me saboda al'umma annabi su san annabi dai a so annabi dai to wata rana ya yi wani littafi da aka samu mutanen banza irin na da irin namu na yanzu da suke suka ba za a istigasa da annabi ba ba za a tawassuli ba abin ya dame shi shi kuma dai an taba annabi baya kyalewa to shine sai littafi wannan mashahurin littafin da kowa nan ya san shi shawahidul haqqi ko fil istighasati bi sayyidil khalqi sai ya kawo dalilai da hujja ya karyata masu cewa ba za a yi tawassuli ba ba za a yi istighasa ba imamu nabahani yayi sufuli babba haka yayi magana duk ya wargazar da su to wani daga cikin mutane a lokacin baya sai sai sai ina bakin cikin littafin sai je karambani sai ya rubuta raji yana zagi imamun nabahani da akan wannan littafin kazan bayan Allah sun saba da zagi sai wani littafi shi wannan mutumin sai ya rubuta littafin ya sa masa suna nailul amani fi raddi ala nabahani wai raddi yake wa nabahani saboda imamun nabahani ya kawo nasoshi da dalilai da hujjoji na cewa a yi tawassuli da manzon Allah ana istigasa da annabi tun daga Adamu har zuwa duk annabawa da suke dukka baki ɗayansu ba wannan bai istigasa da annabi ba haka bayan Allah tun zamanin annabi ana istigasa da shi har bayansa sahabbai har sai kawai daga baya figi tsiyau kawai wani ya zo ya ce babu istigasa babu tawassuli to sai me to shi da na bani ya goge su shi ne wani mutum sai ya yi wannan to akwai wani dan uwa dan ma mutumin mu dan uwanmu ne a Madina babban bawan Allah shi sharifi ne to Sharif Ibrahim gidansa dan jikansa babban jikansa ya tsufa muna tare tuntuna a Madina shi to shi wannan wani waliyi ne alul baiti mai ban mamaki tuntuna a Madina shi Allah ya bashi wata baiwa da farala saboda soyayya annabi da salati sannan kuma gashi dan gidan sai annabi ya ma zamana yana ganin annabi sau biyar kullum ido da ido duk hamsu salawatu sai ya gana da manzon Allah har ma sau da yawa idan yana so ya gana da annabi ma lokacin a gida daga masallaci in yana idar da sallah za ka ga mafi yawa in ya fito da sauri to hadara ta kira yanzu zai shiga ɗaki. sharifi ne har ɗakin har gidan a madina mun sani to shi wannan bawan allah sai rannan wani mutum ya zo ya same shi sai yake cewa kaga wani littafi da wani ya yi yawa shehu na bahani raddi akan istigasa ga manzon allah sai ce masa to ya karɓi littafin ya ce ai zan duba sai ya ajiye littafin a ɗakinsa a kan kanta shi bai zo ya karɓa ba shi kuma bai duba ba littafin ya kwana gari ya waye asuba sai bai ga manzon Allah ba a'a azhar ta yi bai ga kakansa annabi Muhammadu ba sai da ya kwana uku cikin damuwa hankalinsa ya tashi ya rude ina ma ya mutu saboda ya daina ganin manzon Allah to ya fara istigasa shi ya dinga kamun kafa yayi wannan salati yayi wannan yayi wannan ina cikin haka sai nan an yi sallar azhar kafin la'asar yana cikin damuwa yana yana yana yana tsabbaci ya ɗauke shi yana tsuguna a ɗakinsa don ya daina komai yana gyangyaɗi haka sai kawai ya ga manzo Allah a bacci sai ce wane kai Ibrahim ba dan kai dan gidana bane da na rabu da kai kenan saboda mai isa ka ajiye littafin da aka zagi aka soki masoyina hadimina mai yabona na bahani a ɗakinka ya za a yi in zo ɗakinka a ɗakinka akwai littafin da aka soki masoyina a ciki sai ya farka a gigice shi ya mamance sai ya can wajen littafin sai ya ɗauko shi a guje waje da shi ya ba ya baya mai littafin ko ya zo karba ko kar ya zo yana fita ya maza ya balbala masa kanazar ya kone shi ya binne hankalinsa ya kwanta yana dawowa ya shigo yana shigowa sai ga manzo Allah a zauna na bayani na sabarsa ta uwa da uba mun sani ba sharifi ba ne soyayyen nan dai ita ce to ga shi har ɗan gidan an ladabtar da shi daga habarar saboda masoyi wannan yana nuna zuwa wani abu yana nunin kulawar annabi da masoyansa shi sa muke cewa mu rike annabi mu so annabi in ya so duk mai jafa'i da zagi zai mana bismillah an kaga mutum yana faɗa bai da mai tare man ne mu muna da annabi hikaya ta biyu kuma na da can shine shekaru da dadewa imamul gazali wannan kissa da na gama idan ka samu jami'u karamatul auliya akwai tarihin da aka bayar na imamu suyudi na na shehu na bahani in ka duba za ka gani an kawo hikayen nan daga karamominsa kulawarsa da ma'aiki annabi ya kula da shi to haka kuma aka samu imamul gazali shi ma ya samu irin wannan wanda kowa ya san hujjatul islam manya-manyan bayan allah ne mai hidima ga addinin annabi masoyin manzon allah wajen sunna da shi dan karama ma irin tasa a halara annabi a isra'i da annabi suka haɗu a sama ta shida da annabi musa yake tambayar annabi musa cewar kai ne ka faɗa cewar ɗaya daga cikin malaman al'umma ka daidai yake da annabawan wannan abun ya ban mamaki ya annabin allah muhammad sai ya ce kuma kaga haka abin yake sai annabi musa ya jinjina ya girgiza sai ya ce ko in nuna maka ya ce da na ji daɗi ka nuna irin malaman al'ummar naka ko shi ne take manzo Allah ya yi magana jibril aka kawo yumbu na imamul gazali tun tun tun ba a haifi kakannin kakanninsa ba ma amma aka kawo gazali take mazala gashi nan aka sa aka ba gazali ruhi ya yi magana sai manzo Allah ya gaya annabi Musa to ga ɗaya daga malaman al'ummar ta wannan shine sai ku gaisa sai annabi Musa ya ce da Imam al-Ghazali ya sunanka ya ce sunana Muhammad dan Ahmadu Abu Hamid ya fara lissafo sunan sunayen kakannin kakannin sai ya ce ah bawan Allah daga tambaya ka sunanka sai kai ta jero min wanda ban tambaye ka ba sai ce kai ma da ubangiji ya tambaye ka ma tilka biya menika ya musa da ka ce hiya a saya ka za a nan me yasa ka ci gaba da bayani a kansa ya ata wa kau biya a hushi biya wa biya ma sai manzo Allah ya sandar da take hannun annabi sai ya tsikare shi ta gefensa na dama a haƙarƙari ce yi ladabi ga annabin Allah sai ya shiru aka ce to a kwashe shi a mai shi kaga to irinsu ce to sai ya ce haka yake ya jinjina wa manzon Allah الله عليه وآله marhaban bil akhi salihi wan nabiyyi salihi wan ya jinjina masa ya ce naka daban ne na ce Allah ba ya taimaki annabi Musa da yin bin sha Ibrahim aka kawo wai da da yayi gumi to ka gani to wannan bawan Allah shine aka samu wani mahasadi mahasadi ka san shi mahasadi fa ko yake yi kawai yasa malami ne fa babba shi ma malam fada ne amma duk harkar fada ta sarakunan sham a- a- a- iraki ne basara ne daka inda ake dimishka ne duk abin da sarakuna suke shi malam fada ne da shi shi ba ko ina da shi duk wani basara ke yana tare da shi yana tare da su saboda haka sai ya zama kuma Allah ya ɗaukaka imam shi kuma imamul gazali Allah da annabi kawai shine fadarsa hidima ba abin da ya dame shi magani da ma za a ce ai ga wani kira da shugabannin masu mulki suke yi za a ga gazali yana kokawa ana bin layi da shi da sai ku yi majafa'i in ba don hasada ba shi yana gida to shine sai wannan mutumin ya matsanta wa imamul gazali da hasada duk inna imamul gazali ya yi sai ya biya sa an kore shi idan imamul gazali ya zo sham da ya je shi kuma sai ya zo sham da ya yi magana da sarki inna duk gazali yake sai an nemo shi an kore shi ya bar garin idan basara ya je haka kullum haka suke duk imamul gazali cikakken zama ya zauna ya huta a wani gari ya zauna wannan mahasadin ya hana shi dama da shi da imamu suyuɗi tarihinsa ya nuna mafi yawan zamansa a rayuwa a hanyar garin dajin nan garin zuwa nan garin saboda hasidai da suke ta sa a kore su shi ne rannan sai imamu gazali ya tafi sham shi kuma wannan mutumin yana basara sai ya ji labari cewa ya tafi don kar ya bashi ya huta ka san mahasadi sai ya maza ya tashi ya tafi imamul gazali ko ya je har ya kwana a can shi kuma wanda ibiyo shi dan a kore shi sai ya zo ya sauka tsakar dare a sham yana jira gari ya waye ya tashi ya tafi ya je wajen sarki a yi magana a nemo ina yake a kore shi daga gari to kaga dole tun da tsakar dare ta yi zai dan tsau- saurara gari ya waye sannan ya tafi aikin da ya zo yi ko to a wannan tsayawar da ya sai wannan malamin ya yi mafarki abin da ya sa hikayoyi irin wannan suke da ma'ana don mutum ya sani in ya tashi taɓa wuta ya kiyaye ta shuri wallahi duk wanda ka gan shi tare da annabi ko soyayyar wasa yake ka rabu da shi Mm, shehu ya gaya mana cewa ka rabu da shi wannan duk ka gan shi da annabi annabi dai to ka kyale shi saboda haka sai ya zo yana kwance ya huta kafin gari ya waye sai ya mafarki sai ya ga ma'aiki a wata fada mai girma ga manya-manyan bayan Allah da sahabbai da sarakuna manya kowa a kwance annabi yana kan wani gado na isa ana ta kwantawa ana gaida manzo Allah sai shi kuma ya maza ya shigo yana zuwa ya shigo gaban ma'aiki ya kwanta ya gaisuwa annabi ya ƙi amsawa ya yi gaisuwa annabi ya ƙi amsawa to sabai ba su saba ganin haka ba ba su saba gani ba annabi ya ƙyale mai gaida shi ba a taɓa gani ba sai suka ce ya rasulallahi wannan bawan allah yana gaishe ka ya ce ku rabu da shi ba zan amsa gaisuwarsa ba maƙiyin masoyina gazali ne yanewa masoyina mai man hidima gazali hasada don haka ba zan amsa gaisuwa ka ba ka yi sai na hukunta kama akan damunsa da kake yanzu ma ka zo ne za ka wayi gari ka sau gari ya wayi gari ka je ka ka dame shi a kore shi ko to yau sai mun ladabtar da kai da ya ga yadda annaba hankalin ma'aiki ya tashi jijiyoyin kan annaba suka miƙe ba wasa sai ya fara cewa a yi masa afuwa a yi min afuwa ya rasulallah afuwa annaba ko saurarensa bai ba sai manzala ya miƙe tsaye sai ya juya a saman gadon da yake zaune ga wata taga sai annabi ya magana a tagar ba a san me annabi ya ce ba sai da ya zauna yana zama sai ga wasu karti da buloli manya-manya na waya suna ta shigowa shi annabi kirawo sai sai suka shigo gun sai ya ce kun gan shi maƙiyin masoyi na gazali ne ku doke shi na sa ku ku ta dukansa sai na ce ku kyale shi za su fara duka sai manzo Allah ya ce ya cire al'irigarsa ya sa alkyabba ya ce ya cire kai mun afuwa ya rasulallah ya ce ni ba na afuwa a taɓan masoya annabi fa to saboda haka sai ya ƙi cire rigar sai suka yaga rigar kai ba kace kace aka yayyaga alkyabbar da ya cikin aka yaga rawanin suka dinga tafkarsa har jini ya dinga tsattuwa jikinsa dukansa suke a gaban ma'aiki sai da manzo ya ishara a kyale shi haka sai ce shi a baccin ya gan shi a mace ya mutu to abin da zai baka mamaki ya ce yana cikin haka sai ya farka yana farkawa sai ya gan shi rigarsa a yayyage jikinsa gaje-gaje da jini an zane an fasa shi ne yadda ya gani a baccin sai ya farka ya gan shi a haka hankalin sai ya tashi na ce to shi ma nan bawan allah sai ya goda allah allah ya taimake shi zai dawo da baya to saboda haka yan uwa idan da mutum ya zama na annabi ne irin maulan shehu ibrahim da makamantansa almajiransa da ya zo ya kimsa mana ya cusa mana san annabi to ba zagi ba ko duka ko ga ana yi wa mutum in dai na annabi ne ko kyale ku sa ido annabi kuma duk mai hankali duk mai hankali kai an mahaukaci a wannan zamanin ya san taba shehu da zagin da ake yi annabin ne yake ramawa kuma kowa ya san hakan saboda haka yan uwa amfanin haɗuwar mu da ambatan mu da karanta diwanin mu mu ƙara miƙewa mu zage damtse mu ƙara ƙanƙame annabi muhammad ba mu da gata ba mu da komai a duniya ko a lahira ba mu da wata madogara ba mu da wata matakama wallahi sai annabi Muhammad Allah ya ƙara barin mu da annabi na'am ya rasulullahi na kiraye ka ka yaye bakan ciki na ka naɗe dukkanin jejijjika da nisan tafiya zarar Mustapha da samun kusancin ziyarar abin zaben Allah inna din na zabura inna din na canje in ziyarci annabi ba dile kuma haka shehu yake inna duk shehu ya yunkura tafiyoyinsa tafiya zai yi sai ya je ya dawo ne zai koma gida sai ya je kullum shehu ina hanyar zuwa gurin annabi ko yaushe Allah kai mana haka salatin Allah ya tabbata gare ka sannan gaisuwarsa da alaye da sahabbai soyayyarsu shine fiyayyen abin faralantawa ga bayi radiyallahu anhum
سلام شعوني له عنه بقاله وصحبه وعلى الله ويرضى حبيب الله عني تفضلهم وما ضرقته ذنوب وقاته فإني محب أزلي رحمه بذكر ولي خالق المراتب وأن النبي الحي بصاحبه فلقه يوما ألقاه بساحبه عليه سلام الله ثم سلامه أنال على أن يوم بشرائه
قيام المسلم نعم عرفن ɗa'i shehu ya ce gyaruwar sha'anoni na ka kauɗinsu ni ban mai zama mai ɗaya ba ƙauna ba daga barin gyaruwar sha'anoni komai zai normal to Allah ka gyara sha'anoninmu Mhm.
حبيب الله Da- ni kuma saduwa da mhm.
ووصل حبيب Sa- الله saduwa kuma da masoyin Allah adabi Muhammadu وهو مباسط shine mai yin mubasada da baiwa da yin baiwa gare ni ويرضى حبيب الله عني Maso- masoyin Allah annabi Muhammadu yana yin yarda a gare ni تفضلا dan farala na Allah kawai samun yarda annabi farala ce ta Allah to manzala yana yarda fili ne fa mubari'i ba ya yarda ba ne yana yarda wa lam yazal yarda bai gushe ba yana ta yarda da ni tafaddulan dan farala daga Allah ما ضر سخط من ظلوم wato mai yin fushi da ni da damuwa da ni na daga azalimi وقاسم da kuma wato wawa mara adalci gare ni ma barra bai cutar da ni ba saboda na samu ina kuma samun yardar manzon Allah duk wani mai taƙawulatu da sharri da zagi da duk wani abin da dai mai ab- tun da an ce sakharu zalumu da qasidu to duk zalunci ya gama haɗuwa a nan to duk abin da mutum zai je yayi ba zai cutar da ni ba na'am فإني محب hakika ni masoyi ne ga manzo Allah في رفع ديني kuma ina kaunar raka- ɗau- ɗaukaka addinin nan na manzo Allah shine musulunci da yaƙi ينقاد كل مراد dukkanin mai ɗamara a ƙugu na niyyar ɗaukaka addinin Allah to ya jawo zuwa gare ni mu tafi domin ɗaukaka addinin musulunci shine bur- shine muradinmu
وأن النبي الهاشمي مصالح hakika annabi fiyayye annabi Muhammadu shine mai taimako na لم أك يوما أن أضاه ni ban zamanto wa bisa haɗin mai fushi an aɗahu da gabarin baiwa annabi ban taɓa fushi ba ba na damuwa abin da yake nufi ba ni kawai yake ba ni yake kawai miƙon yake ko na roƙa ko ban roƙa ba ni da annabi ba ta yankewa abin da ake cewa sahadu da baiwa yanzu ka zo ka ce wani da Allah kuɗi nake so ka bani ga wani uzuri ga wani uzuri ce to shikenan je ka zan baka ka je mana sai ka ba wa ka da shi ba ya ya dawo in an jima ya dawo dawo kuma ba shi ba washe gari jibi ya dawo kwana wajen bakwai yana zuwa baka ba shi ba to kaga wannan bayo ko za ta zo da ya yi fushi duk da dai ba zai nuna ba to shi ni da annabi ba wannan ba fushi da baiwarsa kawai ba na ake ba ta yankewa Mhm. mu ma Allah ya ba mu na albarkacin manzo Allah عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah وسلامه sannan gaisuwarsa قالوا أضاء ni ina samun baye-baye daga manzo Allah يقوم بالشرائع baye-bayen kuma da take kasancewa ba tare da wani sharaɗoɗi ba kawai ba na ake ba wani ƙaidi ba wani sharaɗi ba sai ka je ko ka ja kaza ko kai kaza a'a ni da annabi kawai miƙo min ake
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah sannan gaisuwarsa da alaye da sahabbai آمن والصالحين alu da sabu su ne zababbin nan na wasu ɗoɗinmu izuwa manzo Allah radiyallahu anhum to alhamdulillah Na'am. saboda haka yan uwa a nan ne za mu kwana cikin salwatu shi ko sai Allah ya raya mu kuma sai a ci gaba amma muna nan da fata Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya ƙara annabi daraja Allah mu kuma ya ƙara mana soyayya nan ne muka ina ina ina tazibu a ƙara to bari mu karasa to yan uwa bana nan ne muka kawo ranar da za mu rufe karatu za mu- za mu yi addu'a mu tashi kuma ba rufewa daina ba muna ci gaba da karatu kamar yadda kowa ya sani amma karatu da muke yi da azumi da tafsirin diwani kamar yadda ɗazuma muka yi hatama aka rufe tafsirin alkur'ani da tahzibu da ake yi duka insha Allah yau ne za mu rufe shi kuma a shagala da wasu abubuwan dama ana cikin annabi kullum da kuma kokari da koyi da magabata musamman a cikin wannan kwanuka masu albarka da muka ga ya kamata kamar yadda aka saba rufewa bana ma muka gaggauta ya zama an cike da shida wanda da bakwai ake ci- rufewa saboda uzurai da zikirai da ya kamata a daɗa fuskanta kuma har yau kada kowa ya shagala a ci gaba da lalube na wato ainihin dare mai girma daren lailatul kadari an samu a samu a shagala da yawaita salati kuma a shagala da yawaita ainihin yabanni da muke na annabi ba mu fasa ba yayin da aka same ka a cikin daren nan kana yabon annabi kamar yadda muka yi ta ta yin nan to an gama samun dacewa ko mu tsaya mu kula da salloli kamar yadda muke ta magana a cikin tahzibul afham kowa ya tsaya ya kula da salloli a kiyaye farilla sannan ta kiyaye ta zaunu sannan kuma a kula da nafila domin a samu alkhairu a samu kuma ƙarin taraki a cikin lamarin Allah tabaraka wa ta'ala kuma kwanukan da suka rage mana ba bacci za a yi ba a a tsaya za a yi a daɗa laliban farala ta Allah kuma a tsaya tsayin daka a ci gaba da bin sunnoni na manzo Allah sannan halaye na kwarai mu kiyaye su mu tsaya tsayin daka muna koyi da halaye na manzon Allah ko ba komai za mu rayu cikin jin daɗi idan mutum ya ɗauko halaye suna da yawa na annabi kuma duk gyararru ne shi annabi baki ɗaya halayensa Allah ma ya yabe su da cewa innaka la'ala khuluqin azim sannan mu koyi da shi kuma Allah ya gaya mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun amma amma Allah ya ce fa amma fa liman kana yarju Allah wal yawmal akhir to saboda haka muna son sa- gamuwa da Allah lafiya muna son mu je lahira lafiya duniya ko mu rayu lafiya to mu tsaya tsayin daka mu koyi da manzon Allah a rike abubuwan da annabi ya dora mu a kai kuma mu rayu da juna mu lafiya kada mutum ya sake ya zama a duniyan nan yana da abokin fada tunda shi dai fada mun sani wa musamman mu a da'irar mu ta ahlul lahi da muke tare da bayan Allah babu fada kamar yadda kullum shehu ibrahim yake gaya mana ba a fada akan Allah ba a fada kan manzon Allah ba a fada kan shi shehu tijjani ko kan shehu ibrahim ba a fada akan su su ma haɗa ce ta soyayya idan ka ga damuwa da fada in ji shehu ibrahim a cikin mutanen mu to duniya ce ta shigo to kar mu bari duniya ta cutar da mu muna kan halaye na kwarai ta janyo mana canjawa a yi halayen kirki a zauna da juna lafiya kuma kada a sake a yi hasada ni ban ce mai hasada ya daina ba dan shi ciwo ne in ya samu zuciya ba a daina shi duk mai wa'azin duniya in dai ya san abin da yake baya cewa a daina hasada ba a cewa a kanjamau ce hasada ciwo ne da in dai ya samu zuciya baya warkewa to idan dai an fara shi ana da shi da damuwa to wannan ba a cewa a bari sai dai waɗanda Allah ya tserar ba su fara ba sai a ce kar a yi hasada duk abin da bawa zai kare hasada idan kuma mutum ya yi hasada in dai mutum ya saki ya yi hasada kuma an ce hasada kowa ya santa yayin da Allah yi wa wani wani abu na bala- balala ka damu ka dinga jinya za ka yi dan me aka yi zuciyarka ta zafi dan ma ka gane ya hasada take yi kai da ba ka yin to idan kana da dan ciwon ulsa barin ma misali ka san ulsa kala kala ce akwai ulsar da yanzu idan ka dangwali yaji ka ci ka ci ka gama an jima kaɗan ya za ka ji wani irin wato gobara da wani irin damuwa to, to misali ne Allah yake mana da yadda mai hasada yake ji amma abin ya fi haka saboda haka kar mutum ya sake ya samu ya ji kansa kar wanda baya hasada da shi muke wanda baya hasada kar ya sake ya sa- ya jefa kansa cikin hasada duk abin da Allah zai wa wani ka ji ko ka gani ko ka samu labari ka ji ka ji daɗi kana neman Allah ya ƙara masa idan baka ji ka haka ba to fa sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a tsaya a nutsu a koyi da magabata da abin da suka koyar da mu a kai sannan kuma mu tsaya tsayin daka mu rike ɗariƙanmu da kyau mu yi tafiya ba ta wasa ba in za ka yi ɗariƙa ta shehu tijjani ya zama mutum yana rike da ɗariƙa da gaske ba ɓoye-ɓoye ba kauce-kauce idan ka ga mutum yana ɓoye abu yana so kar a gane yana yi to wannan abun mummuna ne da ɗan ɗariƙar da zai ɓoye carbi baya so a gane an shi ɗan ɗariƙa ne da sauransu to ya ajiye carbin ya daina ba kyau ne dan in dai da kyau ba za ka ɓoye ba tunda annabi ya gaya mana ai a hadisin wa bi satu dan sam'ana ko ji ita tas'alu anil birri al birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karhita an yaddali an nasu alai abin da kake ɓoyewa kan mutane su gane kana kan abin nan to kawai barna ce ka bari ko da ka ce abin da kyau ne kana yi a fili ne amma baɗinin ka bai yarda da kyan abin ba saboda ka kowa ya tsaya inda yake kuna kallo rayuwa ma wani darasin ba sai an ma ja ma nasi an ma karatu ba nau'o'i da fannoni daban-daban na mutane da ra'ayoyi da aƙidoji kowa ƙoƙari yake nuna aƙida sai yana kai to kai ma ɗan uwa ɗan ɗariƙa inda duk kake ka riƙe ɗariƙarka da gaske babu wasa babu ɓoyewa sannan kuma mabiya maula bashir ibrahim kamar yadda karatu ya zo jiya daga a tahzibu tun shekarar jiya muke a kai a tsaya a kiyaye dokokin allah a kiyaye sallah a kuma kiyaye sharuɗa da dokoki na addinin musulunci kada mutum ya zo ce shi almajirin shehu ibrahim ne shi ya san allah kuma zai aikata barna da abin da ya ga dama yake wani ba zai salla ba wani azumi bai dame shi ba don yaudara kai da ƙarya mata ta kowa bai dame shi bai dame shi ya kama ta ya ja ta ba komai wani ya ce abin da allah ya hana to idan wannan ka zaɓa za ka yi ka je ka yi amma ka rabu da shehu ba ka da alaƙa mun karanta wasiƙa shehu ko jiya mun karanta shehu ya ce ba ruwansa da masu wannan abun shi kuma ba ruwansa da su ya ce allah ka yi shaida kuma bayan allah ku yi shaida ni ba ni ba su abin da suke a kaina kuma suke aikatawa ba na tare da su amma shehu ya faɗi mai son ya kasance tare da ni to ya shiga hanya na cikin halina da ɗariƙa ta ta bin annabi da kuma wato abun faɗina da halayena da ayyukana saboda haka kada mutum ya zo wannan ‘yan guntuwar rayuwar ta shigewa a duniya mamarru lamakar duniya mashuɗa ce ba matabbata ba ce duk abin da kaga ana yi wata rana sai ka zo ka ga labari nan babu masu yin nan sun shiɗe sun tafi wasu ma su zo su tafi abin kuma da suka yin shi suke zuwa can su riska saboda ka mu rike shari'ar Allah cewa na san Allah to in saba wa Allah da abin da ya umarta a nan ba shi ke nuna sanin Allah ba yana nuna jahilci da rashin sanin Allah idan bawa ya san Allah sai a ga yana bin Allah yana kiyaye dokokin Allah saboda haka na jawo hankalin yan uwa kuna jin irin jafa'o'i da sharrori da zagi da ake yi akan maulanmu da sababin abin da wasu daga cikin mu suke aikatawa kuma sun san ƙarya suke sun san kafirci suke yi kowaye yake aikin ƙwarai ina daidai ya sani wanda yake mummunan aiki kawai dai mutum da zai tsaya shi mai aikata kaba'ira ne mai zunubi ne Allah ya shirya shi Allah ya gafarta masa wannan daban ne amma ka zo ka ce za ka halatta shan giya za ka halatta mu'amala da kowace mata da zina azumi bai dame ka ba ka halatta a bar shi saboda kai kai arifi ne kai na shehu ne to wani shehu wannan ba kyau wallahi tallahi mutum ya tsari ranar da zai su burbuɗu kuma ka taba ji abu a ɓoye a ɓoye har yau mu dai kullum gashi mun rubuta magabata sun magana ga wasiƙun shehu ga wa'azi ana ta yi cewar ga dalili in an bar sallah kafirci ne barin azumi kafirci ne zina da gangan a halatta ta kafirci ce ba kyau kula matan mutane ba ka da kullum ana faɗi amma masu yin hayyo ba ga mai suka faɗa na dalilin yin su ba saboda haka muna daɗa jan hankali a harka ce ta mu mu imu mu haɗu mu gyara mu tsaya mu kasance tare da shehu yadda muke tare da shehu tijani muna tare da manzon Allah tunda dai muna tare da shehu ibrahim to ai muna tare da annabi muna tare da shehu tijani to babban nasarar mu a duniya kowa ya san mu na shehu ne to mu gan mu har a lahira tare da shehu Allah yi mana haka kuma na da jan hankalin yan uwa da tsayawa da karatu da aiki da shi shagulgulan duniya da suke janyo kaga mutum ya ma mance da zancen karatu babu ba a kulawa malamai na ta tafiya suna ta karewa to wannan musiba tana nan kuma kaga gashi yadda yanzu yanzu ka- ga yadda karatun ya zama ga yadda ilimin ya zo kowa abin da ya ga dama yake faɗa kuma ya ce daga ilimi ne kuma babu hujja babu dalili to idan aka tafi a haka kaga baya ba za ta zama ta ba da haske mai kyau ba ana kallon manya-manyan malaman mu gingima gingima wannan za ka ga kana jin labarin wani shehi malam wane ana tunanin ba kamar sa haka zai zo ya kwanta gaban malam yana matsaloli ana warware masa yau duk bayan allah nan ba sa nan an karatu an karatu an yi an yi amma yanzu rayuwar mutanenmu da yaranmu ta shagala da neman duniya kuma da mutum zai yi wa kansa adalci ya tsaya yi karatu ya yi koyi da magabata ya yi kuma ainihin aiki da abin da ya karanta a yi don Allah to duk abin da mutum yake tunani da wannan baya tunani inda ya tsaya a wannan hanya mai Allah zai bashi saboda Allah yana girmama harkar ilimi Allah yana girmama mutanen masu ilimi masu aiki da iliminsu idan mutum ya tsaya a hanyar nan sai Allah ya bashi komai don ya inganta hadisi annabi alaihi salatu wassalam ya ce Allah ya ba wa Sulaimanu zaɓi tsakanin ilimi da dukiya ko da mulki an ce zaɓi ɗaya inna Allah ikhtara Sulaimana bainal mulki wal ilmi fa ikhtara al ilma sai Sulaimanu ya ce Allah ilimi na zaɓa a ban mulkin sai Allah ya ba shi ilimin ya ba shi mulkin ya ƙara masa da dukiya annabi suleiman ya zama babban sarkin da allah bai irinsa ba kuma ba zai yi shi ba an ba shi mulki an ba shi komai amma me ya janyo zaɓin ilimi da yarda da ilimi da albarkacin manzon allah saboda haka yara a tsaya sosai a ta himma a karanta alƙur'ani da halin haddace shi a karanta a san fassararsa karatun hadisai a ta ta yi komai namu ne amma muna sakaci ana bar wa waɗanda su ‘yan faida ‘yan haya ba su san abin ba ba su da asali a karatuttukansu sai su zo su ce kawai abu da abu kaza da ka ji mutum ya zo da matsala a ƙarshe duk iyakacin dalilansa za ka za ka yi ta saurare me zai ce ina ne hujja menene zai ce kamar ya faɗi abin da ransa yake so ya ce kamar yadda malamai suka ce wannan kaga akwai haɗari saboda haka muna so kowa mu tsaya wa ilimi kuma da biyayya da hidima ga iyaye da shugabanni a ta neman albarka Allah yana iya ba da komai kyauta amma albarka sai an nema in yara ne da kai a makaranta ka dinga neman musu albarka wasu bayan Allah Allah ya hore musu ya taimake su suna ba da taimako da girmamawa da neman wa 'ya'yansu albarka sai kuma ka ga 'ya'yan sun yi albarka idan albarka ta samu to ilimi mai sauƙi ne arziki da kuɗi duk masu sauƙi ne albarka yana da magana sun janyo su amma ilimi da kuɗi ba su da magana sun janyo albarka ita sai an nema shi sa shewa ke cewa innal baraka ta tushtara mu siya mu saiwa ƴaƴanmu ko an sai mana mu ma mu daɗa miƙewa mu siya da hidima da girmama bayan Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara mana shauƙin annabi kuma ubangiji ya ban mu a tafarkin ma'aiki muna riƙe da sannoninsa muna ɗabi'antuwa da ɗabi'o'insa muna kuma gudu da nisanta daga barin ɗabi'o'in shaɗan duk abin da zai kawo fitina da shaidana da zai kawo batanci Allah ka kiyaye mu kuma mu tsaya mu dinga suturta junan mu ko da wani dan uwa yana da wani aibu na wani laifi to ba a gaba kai dan uwa ya kamata a dinga jin laifin dan uwanka a wani a'a shi aibu suturta shi ake kamar yadda annabi ya ubarce mu kuma ya babu farala abin dan manzo Allah hadisi ingantacce ya ce wannan duk ya suturta dan uwansa musulmi kaga yayi aibu kenan a duniya to Allah zai suturta shi a duniya da lahira amma inda kace kai sai ka tona dan uwanka yayi ba daidai ba to shikenan in har yayin kai ma za ka yin kuma Allah ba zai suturta ka ba kai ma sai ya tona maka idan kuma cewa wani bai iya ba ne ni ne na iya sai na yi tilanjin ɗinsa shi ma ka je ka yi annabi ya ce duk wanda ya yi wa mutane inkari ya jinjina su shi ma sai an jinjina shi man na kada nasa na kaduhu wanda ya yi wa mutane inkari ba ku iya ba ko in kuma karatu ne wa ma utitu min ilmi illa qalila kaɗan ne kar ka ce kana da karatu ka iya ka fahimta ka fi kowa babu wannan da an ji haka shirme ne baka gane ba kenan in ji hadisin da annabi ya ce wannan di ya ce da mutane jahilai to shine mafi jahiltarsu man qala lin nasi jahiluna fa huwa ajhaluhum saboda haka kowa ya tsaya ya rike abubuwa nan abin kuma yadda haka kar mu zauna hannu rabbana lalle ne mu dinga samun abin da za mu rika na sana'o'i kowa ya san akwai dan wani dan mata'i harfa da zai yi sannan ya dogara da Allah in mutum zai fita kasuwa ne in mutum abubuwa dai kowa da irin yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya horewa kowa da irin nasa kafar kuma Allah ya bubbuɗa ubangiji ya ƙara yalwata wa kowanne daga cikin don albarkacin annabi sannan mata masu sauraron mu daga cikin gida da rediyo wasu za su ji mu to abin da muke gaya mata su tsaya tsayin daka su yi biyayya ga mazajensu su kyautata musu idan mata sun kyautata wa mazaje sun yi haƙuri da su abin zai dawo gare su ne faralatta su ce su maza in aka dubi yadda Allah yake yawan yi wa maza a nahiyarmu dai da muka sani za ka yi mutum ya yi mata da mata ya hayayyafa ya hayayyafa sai an gama kowa ya zo duniya an taru da yara da manya kawai sai Allah ya ɗauke uban ya baku da yaya wacce ta biyayya ta yi don Allah ta riƙe mijinta ta kyautata sai a ga kuma me Allah zai yi sai ka ga albarka da jin daɗi da komai sai ka ga wasu ma matayen da aka bar su da 'ya'ya sai Allah ya wa 'ya'yan albarka ya musu buɗin da ko baban yana nan ba su da wannan jin daɗin ke da kika yi biyayya kika yi haƙuri kika bi Allah kika girmama miji ke ce komai naki zaki amma in dai mace ta sake ta raina miji in dai ce sakaci ta ƙi biyayya ta ƙi gwada abin da ya kamata ta gwada wallahi sai ta yi nadama don Allah ba ruwansa ba kyalewa zai ba babban nadama kya iya rayuwa Allah ya baki da talakawa tilis ga sanan ga ki ba ke babu shi su babu wannan kadai ya isa matsala babu albarka kenan saboda haka su ma ba mu bar su ba muna jawo hankalinsu da biyayya da kyautatawa sannan muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya biya bukatun su mata ya ba su ikon tsayawa da gwada soyayya ga mazajensu da biyayya gare su kuma abubuwan da Allah ya ba matayenmu da matayen masoya Allah inna duk suke Allah ka ba wa ‘ya'yayensu albarka Ubangiji ya jibinci lamura ya ba su ikon tsayawa su tsaya tsayin daka su nemo wa ‘ya'yayensu albarka duk wanda ka ji wani a duniyan nan wallahi daga uwa aka samu alkhairin saboda haka muna roƙon Allah iyaye mata Allah ya ba su ikon zage damtse da tsayawa da neman wa ‘ya'yayensu alkhairin duniya da lahira muna roƙon Allah ya yi haka sannan kuma dukkanin ‘ya'yayen da Allah ya ba su da namu baki da Allah ya ba su ikon biyayya su ma su samu albarka sannan masu au mata ko da zaman yin magana Allah ya ba ‘yan mata da zawarawa Allah ya ba su mazaje na ƙwarai ubangiji Allah ya ba su duk wasu za ka ga an samu jinkiri a aure to wani alkhairi ne duk sannan aka samu irin wannan to Allah ne yake tantancewa ana yin tantancewa ne Allah ya tashi ya fito da yarinya miji na aure ba garaje ake ba Allah dai ya bada mai albarka mai mutuncin da zai rike yar da za kai uba ko uwa ko dangi za ku natsu da cewa wane ne mijin wance kai ko yau Allah zai kawo yau za mu baggari mu hijira mu baggaran nan yan mu tana wajen wane ba mu da damuwa in mutuwa ce ta zo ma muna tunanin mutuncin wane da wa- rikonsa da wance wallahi ba mu da haufi shine abin nema ba garajen a ce sai na aurar da yata sai an yi aure ko ni ba zawara sai na aure a a samu Allah ya bada na kirki kuma surukan Allah ya bada masu mutunci Amin.
wanda za su janyo wa yar mutunci su janyo mata girma da alkhairi da ita da 'ya'yan da za ta haifa muna roƙon Allah ya mana ɗauki kuma Allah ya maimaita mana ni da iya nasihohin da za mu yi kenan da fatan Allah Ubangiji ya ja kwana kuma ya ƙara mana imani kuma Allah ya jaddada wa magabata rahama daga iyaye malamai malaman malamanmu Allah ya saka musu da alkhairi kuma su shi shehi namu mai wannan jami'i Allah ya ƙara masa rahama ya ƙara masa kuma kusanci da su hajiya duka kowa nan da dattijansa Allah Ubangiji ya saka da alkhairi irin waɗanda muka rarrasa kuma shekara da muna tare da su a nan wajen wasu ba lafiya wasu kuma Allah ya karɓe su to duka Allah ya musu afuwa su malam Musa na shehu malam Mu'azu gashi shi ma kaga Allah ya karɓe shi ga kuma dan uwa da suke tattahowa tare da yan uwa malam siraji shi ma yana nan amma ba lafiya to ire-iren waɗannan suna da yawa misali muka kawo da fatan Allah ya musu rahama marasa lafiya kuma Allah ya ba su lafiya kuma wanda muke da da su muke ta bugawa a cikin hidima da aiki da bayyanar da soyayya annabi Allah mu kuma ya ƙara mana lafiya Allah ya ƙara mana shauƙi don albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam